السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحمل عقدة من لساني يفقه قولي وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته idan ba manta ba muna cikin albai'atul bai'atul aqabati thaniya mubaya ta biyu kenan ta aqaba ta biyu mun shiga durusun wa'ibar mun biya guda kusan tara za mu tashi na goma bayan na tara hadisu da wata ilar rijalin nasiri na laha na tara mali ya ce akwai buƙatuwar a da'awa na yin kira ilar rijal zuwa ga mazajen da suke annasiri na laha wanda za su taimaka wa da'awa ya kamata a kirawo a samu waɗanda za su tallafa wa da'awa na goma mali ya ce ji mu tawakku'i a tuwa an nata'ibi ya zama wajibi tawakku'i wato abu jiro da asuwa'an nasa'i wato mafi munin sakamako an gani duk wanda suke jagorori wanda suka zo za su tallafa wa da'awa ba fara gaya musu cewa ba ka fara ba su labarin cewa za su sha wahala kan mutum ya zo ya ɗauka kuɗi ake nema ko kuɗi ake samu ka fara ba shi cewa lallai zai sha wuya in ma daɗin ya zo kaga sai ka sai cikin sauki kar ya ɗauka cewa wai kawai holewa ake yi zai ce ka fara bujiro ya dubuta wa kowa a tuwa an nasa'i wajibi ne ka bujiro da wato sakamako wanda yake mafi muni wajibi ne ka afko da wannan wa arziha ko wa arziha ala jami'il musta'idi kuma wajibi ne ka bujiro da ka bujiro wa jami'il musta'idi na gaba ɗaya waɗanda ke wato masu yin tanadi ka bujiro musu masu yin tanadi don su dawa shine lizabi an hada din wanda suke zo su ba wannan addinin kariya wajibi ne ka bujiro musu da haka azabu an hada din shine wanda za su ba wa addinin nan kariya su wajibi ne ka bujiro musu da cewa ana shan wahala za a ja wahala kuma su yi kokari su su jure hatta ta tamayyaza sufufi awwalan dan ka zo ka ware suwaye a tsawon farko ko da zarar ka wurgo wannan cikin mutane daga nan za ka suna ga atu gaskiya ka wasu za su yi baya wasu kuma su ƙara turo kan cewa ai yanzu ma suka samu abin yi to shi ne yake cewa hatta ta tamayyana su fusi a wurin har ka ware zuwa yi zaman farko wa yadda wani uzura alal mutaqabil eh sannan ka yanke uzuri alal mutaqabil ga wanda za su ja da baya al mutaqabil shine wanda zai ja da baya eh kaga sai a yanke musu uzuri cewa dama ku ba za ku iya ku ja da baya to wannan kuma za su iya to siyo gaba ويكون التخطيط دقيقا يزوجوا لا إن لا أجا التخطيط ده الخط دي لا إن لا أجا أجا لا يبي زربي واتواتو متاكي وندي يكي وندي داتي كنا ولا يؤذي أحدا البيع إلا وعنده القدرة كان أفكي أباوا wato ba za a ba kowa ba wato ba za a yi da mubayar kowa ba illa wa inda wani kudura ta alal wafa har sai an gaira da ikon ana da wafa'i bi ha ikon cika ta duk wanda aka zai iya cika wannan mubaya'a da yayi to ne za a sallama mar ma sabri ala tabi'atiha tare da hakuri a kawa na halu da zai haɗu da su to idan mutum ya haɗu da wannan ya samu wato hakuri da tabbatar da cewa zai iya abubuwan da aka faɗa sai a sallama mar na sha ɗaya a sa'ayu li tamkini din yin kokari dan tabbatar da addini fil ardi abakasa shine asayu li tamkini fi alladina in makkannahum fil ardi to saboda haka waɗanda suke kokarin tabbatar da addini a banka ta lali tamkini al-ashkhas ba dan tabbatar da wato individualism ba kawai kowa zo yake tabbatar da kansa eh ko shakhsiya kawai kansa kowa yake zo a ba wannan ba jami'i ne a shakhsi mutum kawai personality mutum ya zo ya tabbatar da kansa ba wai addini ba ولهذا كان الضمان الوحيد لأهل البيعة إذا يزمت ودوني الضمان الوحيد ramuwa wacce take daya daya li ahli bai'a ta kasance ga waɗanda suke gubaya wasu irin ramuwa shine aljannatu shine sakamakon da Allah zai ba su wala man saba wala wuzarata wala wazifa an gane ku babu wani rabu ba wakilci babu wani aiki wala makana lillazi yadlubu al-ajila haka nan ba matsayi ga wanda yake neman duniya man kana yuridu al-ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasha wal ajila shine duniya eh babu wani matsayi ga mai neman duniya kadai wadda'awatu ku sani kira zuwa ga Allah wal jihadu da ɗaukaka addinin Allah wa bazrul mali da kashe dukiya da ɗaukaka addinin Allah wannan su da rai ta daukar da kai sacrifice kulliha gaba ɗaya waɗannan yajibu an yi kusa da biha wajibullah wajibi ne a nufasi Allah da wannan ka zo kashe dukiyarka amma dan duniya ka zo ka bada ranka amma dan duniya to ai ku kai asara kawai saboda wata manufa ta duniya to mutum yayi asara wa daril akhirah da kuma gidan lahira ana yin wannan ne duk dan Allah kuma da gidan lahira na sha biyu maliki tanzimin rasuli sallallahu alaihi wa sallam ya ashabi al-aqaba irin yadda annabi alaihi salatu wasallam ya tsara sahabbansa a aqaban nan irin tsarin da ya mutu shine tanzim wa tasfimuhum da rarraba su da yi wa ja'alul urafa'i wan nuqaba'i alaihim sannan ya tsora masana wan nuqaba'i da jagorori komandodi ya tsora su akan su alaihim akan su in za ku yi tuna a satin da ya gabata da bayan mun biya haka yadda yake a kawo mutum goma sha biyu jagorori masana wanda suke jarumai ko to shine wannan abin da yi limma yi ta hada ne ta salibi wannan yana ɗaya daga cikin abin da zai sauƙaƙa saduwa da su wal qudratu ala tarbiyati kuma za a samu ikon ladabtar da su shine ba su tarbiya wa mutaba'atihim da kuma biyayya gare su na sha uku qawluhu akhriju ilayya minkum ithnai ashara naqiban fadin annabi da yake cewa ku fito min da mutum goma sha biyu jagorori daga cikin ku laqad ba'atha Allah laqad ba'atha Allah ko ubangiji wanda kucin sarki yana faɗa mana cikin suratul ma'ida cewa kai minhum musnatai ashara naqiba ku fitar da wato mutum goma sha biyu daga cikin ku waɗanda suke ولقد أخذ الله ميثاق النبيين وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا ولم يختر لهم ما عنه بإمكانه annabi alaihi salatu wasalam bai zabar musu ba ma annahu tare da cewa shi annabi alaihi salatu wasalam bi imkanihi an ya tsara man baya'ahu bil aqaba yana da ikon zai iya zabar waɗanda suka yi man mubaya a aqabatul ula sai mu bayan da aka yi mata farko ai zai iya zaba daga cikin sai zai ji wayanda nake so su zama jagorori domin sun riga ku shiga musulunci sun riga ku zuwa su bi kauya amma bai haka ba wa hum min as-sabiqina alhadi suna cikin marigaya wa kana adaduhum 12 kuma adadin su su sha biyu ne wanda suka yi man mubaya in za mu iya tuna a akaba ta farko su sha biyu ne amma bai zaɓe su ba ba a dawumul haqqa sai ba su haƙƙinsu bilistiyari wajen zaɓe in kiraman li ara'ihim dan ya kamba mai girmama ra'ayoyinsu wa uqulihim da hankalinsu wastifadati min taqatihim da kuma fa'idantuwa daga irin wato dama da suke da ita ai a lokacin da aka jarrabu mutum ka gane me matsayin karbin hankalinsa da kuma wato ya zai iya jagoranci yin an bai shi wa khibratihim da gogewarsu shine khibra gogewa kwarewa an gane ku eh bil rijali da mazaje istiyan al afdal wajen zaɓin waɗanda suka bi fifiko annabi ya ce rabi su ne shi za ki ce jarraba ikhtibar ko a ce al ikhtibar jarraba a jarrabe ka ga gogewarka na sha hudu inna rijalal ladina ya'uduna li amri rayat al islam wannan kira ake إن الرجال الذين يعودون لحمل راية الإسلام للي ماذا تنسكي تاندي ودودن سرقي توتر مسلمتي وقيام الدين كما سيدة الدين ala sawa'idi lalle sai ana kan ragaban da za su taimaka musu gairul ladina yuriduna an ya'idu ala hamikil haya ba waɗanda suke so an ya'idu wato su rayu ala hamikil haya auta auta wato dandazo ko ko kuma karikitan rayuwa ba ba irin wayannan mutanen bane eh na harigido na rayuwa ba irin su bane na sha biyar anna dinal islami ka sani addinin musulunci lam yasil ilaina bi suhula bai bai zo ya sadi gare mu cikin sauki ba ba cikin sauki ya zo ya tadda mu ba bal ba'adu bal ba'adu juhudin bar wannan zance ya zo ya tadda mu ne bayan in bin kokari da sabai sai wa bazil lil anfus da kuma sadaukar da rai wal amwali da sadaukar da dukiya wa mubarakatin lil ahli da rabuwa da wato iyalai wal diyari da gidaje na sha shida fa fil bai'atil ula mubaya ta farko da aka yi kana al imanu billahi wa rasuli abin da ake cewa ake nema a gurin su guda ɗaya ne a ce to ku imani da Allah da wanzansa a daidai lokacin abin da ake gaya musu kenan wa fil bai'ati thaniya amma a bai'a ta biyu mubaya ta biyu da suka dawo kana al'adu ala al-hijra tunda sun yi imani da Allah da manzon sai aka ce to yanzu kuma hijira ake so ku yi kaga an tsara musu kenan daga mataki na farko zuwa na biyu wal jihadi da kuma jihadi na sha bakwai min rahmatullahi li ibadihi yana daga ramar ubangiji ga bayinsa annahu lam yujib alaihim al-jihad na cewa bai wajabta musu jihadi ba hatta takuna lahum daran sai da suka samu gida wa ma'awa da makoma ya abuna ilai da za su je tattare a gurin wa qad kanat al madinatu awwal darin fil islam madina ta kasance farkon gida a musulmi saboda haka wannan shine a takaice dan bayan mu na sati mai zuwa fi ayi sanatin kanat bai'atul aqaba tsaniya a wata shekara ne aka yi mubaya ta biyu oke ai ba ma na sati mai zuwa bane yanzu ne a wata shekara aka yi mubaya ta biyu wa kam adadul ladina hadaraha min ahli yathrib eh mutum nawa ne suka zo daga mutanen Madina mubaya ta biyu na mutum sha ta dubo kenan mutum sha uku ba sha biyu ba yawwa malaifi ma yi banudu tilkal bai'a menene irin tuta da yawan wato ko kuma ka ce yawan rundunar gaba ɗayansu da suka zo a wannan mubaya'a mata da maza idan da bata eh kama adadu man yaktarahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam nuqaba ala qaumihi mutum nawa annabi alaihi salatu wasallam ya zaba jagorori a cikin mutanen su wa kur salatata min al-ausi wa salatata min al-khazraj ka faɗi mutum uku daga cikin aus mutum kuma uku daga cikin khazraj dama akwai wanda dugu ne kawai ko to ana so a ga tarihi uzkur kausata durusun min hadhihi bai'a ka faɗi darzai biyar daga wannan mubaya mali fi dala'iul hijra ila al-madina dala'i'a abin da ake nufi da dala'i'u shine farkon wanda suka fara yin hijira shine dala'i'a an gane farko dala'i'u shine farko farkon waɗanda dala'i'ul hijra ila al-madina farkon wanda suka fara yin hijira zuwa madina an gane lamma baya hatta la'ihul khairi yayin da wato mutanen farko suka yi mubaya'a wa mawaqibun nur da kuma wato dandazo jam'i ne na mawkibi al mawkib shine taron jama'a mawaqib kuma taro na jama'a gungu gungu wa mawaqibun nur da kuma gungu gungu na jama'a na haske min ahli yasriba daga mutanen madina da mun ce tsohon suna ne annabi ya canza mata suna da tayyiba ko tayyiba ya ahla yasriba la muqama lakum farji'u to yasrib mun faɗa tsohon suna ne min ahli yasrib annabi sallallahu alaihi wa sallam daga mutanen madinar annabi alaihi salatu wa sallam ala islam ga musulunci wadda fa'i anhu da kuma ba da kariya ga musulunci sarat sa'iratul mushrikina eh saboda haka wato guguwa ko kuma ka ce rigima da ta'addanci na mushrikai ya motsa daidai wannan lokacin an gane ko zafinsu ya motsa fazzadu iza'an lil muslimi sai suka tsara sun da wanda suke wa musulmai da suka ji wannan labarin fa'atina annabi sallallahu alaihi wasallam lil muslimina bil hijrati ila al madina sai annabi alaihi salatu wasallam ya ce to abin da za a yi hijira a tafi madina domin sun ga yadda ake zuwa gungu gungu ana yin ana mai mubaya ga annabi alaihi salatu wasallam sai suka ƙara tsanantawa shine tarar sa'iratul mushrikina wato tsanani da kuntatawa ta mushrikai ta ta ta tarwatu ta yi safuredin ta yaɗu suka ƙara wato cutarwa ga musulmai annabi ya ce to a yi hijira zuwa madina wa kana al-maqsud min al-hijra ila al-madina babban manufa da ta sa za a yi hijira daga makka zuwa madina kuwa shine iqamatu dawlatil islamiyya dan a tsaida a tsaida daula ta musulunci allati tahmilu da'wa wata za ta ɗauki da'awar gaba ɗaya wato jahidu fi sabiliha sai kuma yaƙi dan ɗaukar kalmar Allah a ta la ta kuna fitnatun har ya zanto ba za a samu wata fitina ba shine shirka an gane wa yakuna dinu kulluhu lillah ya zanto kuma addini gaba ɗayan sa a rika yi wato zuwa ga Allah madaukakin sarki malin sai iya wannan magana ya tiro da ne a cikin al-hijratul nabawiyya al-mubaraka na Abdulrahman al-Barr ga shafi nan shafi na talatin da uku da talatin da hudu sai ma da yake wa kana tawdiyu ila al-madina min Allah ta'ala fuskantar madina ko a koma a tashi daga maka a koma madina wannan fuskantar wato a nufeta ya zo ne daga Allah madaukakin sarki wa fi sahih al-bukhari ya zo a cikin sahih al-bukhari qala sallallahu alaihi wa sallam hadisi mai lamba ta dubu uku da ɗari da biyar annabi alayhi salatu wassalam yake cewa inni uritu dara hijratakum yace an nuna mu a mafarki gidan da za ku hijira ya gaya wa sahabbai haka an nuna mu a mafarki gidan da Allah yake so ku tafi ku hijira sai ce za ta naqlin gari ne ma abotin da binai baina labatai wanda yake tsakanin lokuna guda biyu sai tsakanin hanya biyu wa umar hawatan waɗanda duwatsu ne baƙaƙe guda biyu shine al-haratan wasu malamai suka ce labatai ni da haratan duk dutse biyu yake nufi bakake manya wanda kuma su ne a cikin madina an fahimta da kyau ko to shine annabi ne da zato zan ce an nuna war amma bai yi bai shine sunan kasar ba to sai aka yi ta kai komo wa fi sahih muslim har abi musa al-ashari ya muka ce sunan sa a satin da ya gabata abdullahi bin qais ko shine abu musa al-ashari to sai yake cewa ana bi musa lashari kana kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam jazakumullahu khairan manzo kira da aminci Allah su tabbata a gare ki yace ra'aytu fil manami na gani a mafarki mafarki annabawa ku gaskiya ne anni uhajiru min makkah ila ardin biha nakhl kun ga har yanzu bai faɗi garin ba na cewa zan yi hijira daga makka zuwa ga wani gari da yake da zabilai fasar haba wahadi wannan kalma abin da take nufi duk biyu shine ina zato ko rike dan ana manta fa zahaba wahali ina zato gaba ɗayanta ba za ka ce wai ya tafi ba ko kaza ka zo kai ta neman me wahali din a'a fa zahaba wahali ina zato haka ake nufi da kalma yawa fa zahaba wahali ina zaton cewa ila anna hali yamamata yamamatu cewa garin yamama ne aw hajar ko kuma garin hajar annaba ne da hadin islami ce ina tsammanin a cikin garuruwan nan biyu domin suna da wayannan dabinan da ake faɗa fa idahiyar madinatu yasri annaba ali da hadin islami sai ce sai ga shi ashe ba hajar bane ba imama ba garin madina ne sallallahu alaihi wa sallam mali ke faja'ala alqawm yatajahazu sai kawai mutane suka sanyu suka rika yin tanadi wa ya tawafaquna an gane suna ta dacewa da juna wato kowa yana cikin annajuwa da murna wata waye ta wato da suna taimakon juna waye juna suna fita waye fauna zalik suna koye haka ana ga yawo cewa madina ce sarka koyewa suna tafiya fakana awwal man qadima al madinata min ashabi rasulillah sallallahu alaihi wa sallam farko wanda ya fara zuwa madina a cikin sahabba annabi shine abu salama ibnu abdul asad Allah ya sa karku manta wata ran tambaya a wanda suka hijira wa ya fara zuwa madina shine abu salama eh mahaifin mijin ummu salama na farko an gane ku mahaifin zainab yar gidan ummu salama wanda muka ce har ta tuba ta kai shekara saba'in amma fuskarta ta yara ce saboda annabi ya yi addu'a ya tuba a fuskarta shi kenan ta zama tsohuwa amma fuskarta ta yara saboda wato irin albarka addu'a annabi alaihi salatu wassalam ثم قدم بعده عامر بن ربيعة mutum na biyu da ya je madina bayan abu salama shine amir ibn rabi'a ma'ahu imra'atuhu shi kuma tare da shi akwai matarsa wata ake kiranta laila bintu abi hasma sunanta kenan laila bintu abi hasma ita ce amma ta ita ta fara zuwa ita ba Allah ya sa kar manta wannan kawai daren in kuna group tatin kawai ka wurga musu tambaya in an je ka da surutu kawai ka wurga wannan za ka kowa ya sauka wallahi duk sauka za su da an je ka kawai wurga laila bintu abi hasma ga littafi na hannunka wala ayyuru laila bintu abi hasma an gane amma za muka sai abu salama eh daga shi sai wa sai rabi'a ibnu wa an rabi'a da yawa yawa abin ibnu rabi'a sannan a mata ita ce laula bintu abi hasma fa hiya awwal imra'atin qadimat al-madina ita ce farkon matar da ta fara zuwa madina ثم قدم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم sannan safa annabi alaihi salatu wasalam suka gabato arsalan tawaga guda shine arsalan tawaga guda wa nazalu ala al-ansar suka sauka gurin mutanen Madina ya hayyu ya kayyu fi duwarihim a gidajen su jam'i ne na da diyar ko duwar an gane ku a gidajen su fa awu suka karbe su wa nasaru suka taimaka musu wa atawhum suka ƙara taimakon su shi ma taimako yake ne wa kana salim maula abi huzaifa to ga wani gaba ita ma salim maula abi huzaifa wanda yana cikin mutane hudu da annabi yake kullul qur'ana min arba'a ko koyi qur'anin ku gurin mutum hudu na farko yace abdullahi bin mas'ud ubay bin ka'ab mu'adh bin jabal thumma salim maula abi huzaifa wayannan mutum hudu annabi yake koyi qur'anin ku a gurin su domin sun iya annabi ya musu tazkiya abdullahi dan mas'ud ubay dan ka'ab mu'adh dan jabal da salim maula abi huzaifa saboda haka a kiyaye. To salim maula a biyu gaba ya kasance ya ummul muhajiri na bi kuma shi ne wanda yake wa muhajiruna limanci a kuba masallacin kuba. Waye liman na farko a masallacin kuba salim maula a biyu zai fa. Domin a lokacin annabi bai ma zo ba. Ko saboda haka ya kamata a kiyaye shi ma. Ya salam. Kawula an yaƙidiman nabi sallallahu alaihi wasallam kafin annabi ya gabato. kaga wannan abubuwa ne da in baka karatu ba za ka san su ba babu yadda za ka san su tunani ba zai baka ba yawwa to saboda haka sai yake cewa kabul an yakrima annabi sallallahu alaihi wa sallam kafin annabi alaihi salatu wa sallam ya gabato walamma qarata almuslimuna fi hijratihi min almadina yayin da musulmai suka fito dan yin hijira zuwa madina gabibat quraishun alaihim za ku ga yayi kuskure rubutu an ce gabibat gabi batni ni dai ana a wannan sabon sai yasa gabi zat aka yi zana gugu gabi batni aka bai zama wato gabi bat quraishun alaihim sai quraish ya suka rika fushi da su waqtazu ala man kharaja min fityanihim suka rika kaurara wato kausata fushin su ala man kharaja min fityanihim ga duk wanda ya fita daga cikin samarun su matasa duk wani matashi da aka zai fita sai a wato a nuna fushi a kansa suka kuntata musu wa kana na faru min al'ansa akwai wata tawaga annafar shine wasu jama'a gungun mutane kul uhiya ilayya annahu sama'a nafarun min al-jinni wa idarafna ilayka nafarun min al-jinni yastami'una al-qur'an annafar din kenan to saboda haka wata tawaga mutane min al-ansar daga mutanen Madina baya'u rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sun yi wa annabi alaihi salatu wasallam mubaya'a bil bayatil akhira a mubaya'a ta karshe ita ce ta biyu kenan ko sun marajahu ila al madina ku duba ku ji me za a faɗa kan wani ya rikice sai suka koma madina bayan sun man mubaya'a mubaya'a karo na biyu sai suka koma madina falamma kadima awwalu man hajara ila quba yayin da waɗanda suke na farko wanda suka fara yin hijira zuwa quba suka zo kharaju ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai suka fito zuwa ga annabi alaihi salatu wassalam bi makka suka tawo makka su wayancan mutanen da suke mubaya a cikin farko sai suka fito suka tafi gurin annabi makka hatta kadimu ma ashabi fil hijra har sai da suka haɗu da sahabban annabi alaihi salatu wassalam wajen yin hijira hau muhajiruna ansariyuna kun gane hikimar yan madina ne sun riga sun zo sun yi dabba sun koma da suka ga wasu jama'a sun zo cewa annabi zai zo madina sai suka fito daga madina suka ba annabi makka da annabi ya tashi yau hijira sai suka biyo shi shine ake kiran su muhajiruna kuma ansarun wane mutum gashi yan madina ne kuma duk wannan falalar da aka kawo ta muhajiruna da ansar da su a ciki hasbunallahu wa ni'mal wakeel to su ma gaba ce da ya kamata a rike to ga gabobin sai ake faɗa ma ƴan wata kabila ne to shine ma da yake cewa hatta kadimu ma asabi bil hijra muhajirun ansarun ansariyun su ƴan hijira ne muhajiruna ne kuma ansarun wa hum zakawanu bin abd qais akwai wannan kabila zakawanu bin abd qais wa ukubatu bin wahab bin kilda kun ga wancan wato ya hayyu ya qayyum akwai abuwan sunayensu ake faɗa akwai zakawanu bin abdukaisin akwai ukubatu bin wahabi ibn kilda akwai abbas ibn ubada ibn nabdala akwai ziyad ibn labi wayannan mutanen gaba ɗayan su su su nawa kenan su hudu ko saboda haka muhajiruna ne ansariyuna ne bai kamata a manta ba kuma eh iya wayannan da aka kawo ma su ya kawo wa qalat al muslimuna jami'an ila al madina Allah ya sa kar a manta sai musulmai in ma dai ka san ko loka ba ta rike abu sai kai alama da fensa da yadda in ka buɗe za ka rika ganowa cewa ga gurin da suke ko layi ne ka da ka yi alama da fensil shine wannan abin da ya kamata a yi mali yake cewa wa karanta muslimuna jami'an ila al-madina sannan musulmai gaba ɗaya suka fito zuwa madina fa lam yabqa bi makka fihim illa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya rage a maka a cikin su in ba annabi alaihi salatu wasallam wa abubakar da abubakar ba wa ali da sayyidina ali su kai suka rage wanda za mu bi a sati mai zuwa a tafiyar ma za mu ji dalili kowanne da hikima a cikin tsayawarsa ko domin sayyidina ali aka bari akan gadan ko ba haka bane lokacin da zai fita sai da abubakar ya rakiya da sa abdullahi ibn amir ibn urayqi da suwaye da su asma'u duk za mu zo mu ji aikin sati mai zuwa insha Allah ta'ala to shine ma ne yake cewa babu wanda ya rage a makka in ba annabi ba da sai dawo baka da sai na ali au maftunin ko wanda aka jarraba eh wanda aka jarrabe shi au maridun ko mara lafiya au da'ifin ko ko kuma rauna anil khuludi gabarin fita wanda yake mai rauni shi ba zai iya fita ba bane ta amilat qiyadatu quraishin ma fi wasiha jagorori shine qiyada jam'i ne na kani jagororin quraishawa sun yi aiki tukuru ma fi wasiha wato cikin yalwar iya iya wasu lil hailulati dan dan fito da wasu da dabaru jam'i ne na hau hau hailula dabaru an gane ko duna khuruji man baqiya min al-muslimina ila al-madina don su hana su tare wanda suka yi raguwa daga cikin musulmai don su fita don su hana su fita zuwa madina wata ba fi zalika uddatu asali sun bibi sun bibi yadda wato hanyoyi usulubi hanyoyi daban-daban akan haka wato hanyoyi masu tumbin yawa min hada da cikinsu domin su hana wato ragowar wannan ke a maka yin hijira hanyoyin da suka fito musu ga nan ɗaya daga ciki al'awwal na farko a tafriqu bayna rajuli wa zawjihi sai a samu mutum a raba shi da matarsa wa waladihi da ɗansa yadda ka ga aka kwace ɗanka da matarka ai zaka ce bara ka zauna to sai suka rika hanya ta farko kenan da suka bullo musu da ita kana min awwal muhajirin abu salama farkon muhajirun dama mun faɗa sai a farko wanda ya fara ya hijira shine Abu Salama to bara ku ji yadda ya hijiran ma abun ban mamaki kenan hajara qabla al-aqabati al-kubra ya hijira ne tun kafin aqaba babba ta biyu kenan bi sanati da shekara daya wa ma'ahu zawjatu wa ibnuhu lokacin da ya tashi hijira sai ya fito shi da matarsa da ɗansa falamma ajma'a ala al-khuruj yayin da suka taru za ta fita kana lahu atharu atharu sai da kansa suka ce da shi wanda suka bashi ya kenan kabilar da suka bashi an suka ce da shi hadi nafsuka wannan kai akan kanka ranka ne galabta na alaiha kalin jaye ma kai bayan da zamu domin ranka ne kalin jaye mu a ra'aita sahibata na hadi to ba mu labarin wannan wannan ƴan tamu fa suka nuna wa misalan kai dai kanka ranka ne bayan da zamu da kai amma wannan ƴan tamu fa alama na turukuka tasiru biha bil bilad kai kai zama mu kyale ka yanzu zai yiwu mu kyale ka ka tafi da ita ka bar ta ka raba ta da wannan garin ka gaya mar haka fa aka zo minu zauje ta wuje suka fuske matar ita ummu salama din wa qadiba alu abi salama kabilar bangaren shi kuma dangin sa su kuma sai suka yi fushi dangin abu salama sai ran ya baci li rajulin saboda mutumin su shi wa abu salama fa kadu sai suka ce la natruku ibnana ma'aha tunda kuka kwace ta ita da ɗanta mu kuma wallahi ba za mu ga ɗan mu a gurin ta ba kun gane bambancin ko yau sai suka kwace ɗan id na za'atu mu wa min sahibina tunda kuka kwace ta daga ɗan mu to wallahi ba za mu bar muku ɗan ba eh wata ja ta gulgula ma suka funke ɗan bai nau tsakanin su fa kana uya da ku suka fusko hannunsa wa za a bi suka tafi da shi wanda laka abu salama wa da hu ilal madina wayancan danginsa sun kwace dan danginsa sun kwace ta sai ta biki kadai zuwa madina shi ma dan sun ce kai ba ya da zami da kai kawai ya tafi wa kanat ummu salama radiyallahu anha ummu salama da ake kira hindu Allah ya kara mata yadda ta kasance ba da zahabi zaujiha bayan mijinta ya tafi wa bayayi ibniha da kuma fatar ɗanta eh dan da ya tun da ana ba ta da shi kawai ita a gurin da ya bata dan ba gun wa'ancan za ta yi ba ta kuruzu kullu gadatin bil abda kowace safiya sai ta fito wani guri da ake kira abda ta zo ta zauna a wannan gurin ta buki tana kuka a ta tamsi har yamma ce tun safa har yamma in musalama tana kuka ya hayyu ya kai wa maza ala zalika na hawa sana sai ta shekara sai kullun kuka take an raba ta da santa an raba ta da mijinta kun ji bai da gwara za su ce bayan Allah amma a samu wasu su sa baka yanka kawai su zaki wayan nan da wasu tsabar rashin hankali ku duba ku kai addinin ma yadda za su kawo mana shi sai da suka yi gumurzu irin wahalar da suka sha to sai yake cewa mala yake cewa baraka la ahadu zawiha kawai wata rana sai wani daga cikin yan dangin da kawai sai tausaya mata shine baraka laha an gane ku sai tausaya mata وقال da yake to ala tukhrajuna hadhihi almiskina yazo ya kalli dangi yace ku ko dan Allah wannan baiwa Allah talaka miskiniya ba za ku kyale ta ba ku kyale ta fita ba za ku fitar da ita ba faraktum bainaha wa baina zawjiha wa waladiha ko raba ta da mijinta ko raba ta da ɗanta fakadu la tiska ce da ita ila kimi zawji ki yanshi ki kin kira zo ki ba mijinki ta je ki tafi suka gaya mata haka fatarja ibnaha min asabati sai ta nemi a dawo mata da danta daga cikin dan dan wato danginsa ta ce a ba ta danta wa kharajat turidu madina aka ba ta danta ta fito ta ta nufaci madina rihilatan tablugu hawali 500 kilomita an gane tafiyar da ta kai tafiyar kamtu miyatan kilomita wato kilomita ɗari biyar ta yi ta a kafa daga nan zuwa ina kenan kilomita nawa ne zuwa kaduna zuwa Maiduguri ko Legas to ta yi wannan tafiyar a kafa kuma da yaro a hanya Legas zai yawa Legas zai ba haka kama Maiduguri Abuja ma ɗari biyu nawa ne hudu da wani abu to a bashi a lakwaja ta yi tafiya tun daga Kano har lakwaja ita da ɗanta dan kawai tabo ta bi mijinta ta yi kuma wato hijira hasbunallahu wa ni'mal wakeel to ana cikin wannan yanayin tamurru baina shawahiqil jibal tana wuce wato tsakankanin manya-manyan duwatsu kuma ka san guraren duwatsu guri ne na hatsari don za ka iya ganin namun daji da abubuwa iri-iri wa mahalikin audiya da kuma kwazazzabai waɗanda suke masu hatsari su ne wato kwari kwarurruka waɗanda suke masu hatsari ga duwatsu ga kwarurruka waɗanda wato suna da hatsarin gaske walaita ma a ahadin min khalqillah ba wani da ke tare da ita daga cikin halittun Allah حتى إذا كان في التنعيم حتى يبتدئ يقول لها يجي كلام كتنعيم لقيها عثمان بن طلحة ابن أبي طلحة sai kawai wani daga cikin sahabbai ya haɗu da ita da ake kiran sa Usman bin Abi Talha bin Talha ibn Abi Talha wa ba'da an arafa halaha bayan ya gane halinta shayyaha ya gane halin cewa wannan mutum ne kirki ce ba ta banza ba ce kaza kaza ya fahimci wannan sai ya raka ta shine shayyaha ya raka ta hatta aqdama ila al-Madina har sai da ya kai ta ya gabatar da ita zuwa Madina. Falan ma nazara ila Quba. Yayin da ya kalli Quba, Khalid ya ce zaujiki bi hadi al-qarya. Shi wancan Usman din yace mutum ki yana wannan gurin domin ta kwashe labari ta bashi. Sai mutum ki ki duba wannan Quba din yana nan. Fadkhuli ha ala barakatillah. Ki shiga wannan gadin a cikin albarkar Ubangiji. Ya kyale ta. Sun man sarrafa raji'an ila Makka. Sannan ya tafi ya koma zuwa Makka. Aikinsa kawai rako da yi. bawan Allah. To kun ji ba, hanya ta farko kenan, hanya ta biyu, musadaratul amwal. Eh, wannan musadara shine daskararwa, ko a ce hana kana da dukiya a hana ka amfani da ita, shine musadara. Musadaratul amwal daskarar da dukiyar bayin Allah, kana da dukiya a hana ka amfani da ita. Kuɗinka ne amma a zo, kamar yadda ake yi a banki, me ake yi? Prison account. To kamar irin wannan, kawai aka yi guri sinin akawun din su wayannan bayan Allah saboda sun ba da gaskiya da annabi to bara ku ji su yadda aka ba aka yi guri sinin akawun din lamma arada suhaibu bin sinan rumi yayin da suhaibu rumi ya salam wani sahabin annabi alaihi salatu wasalam gwanin iya harbi da kwari da baka radiyallahu anhu yayin da yayi nufin alhijra ta ba'da rasulillah sallallahu alaihi wasallam yayi hijira bayan annabi ya tafi kana da ku faru kurai sai kafiran kurai ya da suka tsaya a boda domin boda suka je suka tsaya suka tsaya a boda suna ganin da suka ce a kai da su ulukan haqiran su uluk ka zo mana garin nan ban bingin fagiyo haqiran ba ka da komai talaka fitik shine su ulukan haqiran ka zo a matsayin talaka fitik da kai baka tura maluka indana a garinmu gori za ya a garin mu ka tara kuɗi ka tara dukiya mai yawa domin shi zuwa yi wa bada gatin lafi malatta sannan ka samu abin da ka samu na dukiya duk gashi nan muna gani sun maturidu an taru da bi malika wa nafsuka sannan kuma kake so ka ɗauki da dukiyarka da kai kanka ku tafi gaba ɗaya ka kwashe kuɗin bayan a garin mu kai to wallahi mun rantsi da Allah la yakunu zalika wa kaisa ba fa qala lahum suhaibu Ibrahim Rumi ya ce da su, a ra'aikum in ja'altu lakum mali, ku ba ni labari, inda zan sanya muku dukiya ta, a takluna sabili za ku kyale mun hanya, idan na nuna muku dukiya ta, ka nuna muku kace kwarai kuwa. Khalid ya ce, fa in ni kan ja'altu lakum mali, ga dukiya ta nan gaba ɗaya ku je ku ɗauka. Fa balaga zalika Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, sai annabi alaihi salatu wa sallam ya samu labarin abin da sahibin Rumi ya yi. yana shiga madina makala annabi na ganin da ya taso ya rike yana riba ha suhai riba ha suhai lalle dukiyar suhaibu ta yi riba dukiyar suhaibu ta yi riba saboda annabi alaihi salatu wasalam ko malaman tarihi suka ce kamar yadda su mubarak kuri da sauran malamai suke faɗa ibnu hijab ko sulai biyar bai shiga da ita madina ba kuma biloniya ne a maka sulai biyar saboda annabi gaba ɗaya bari yace ku je ku rike shi ganin annabi ya bi mar wannan dukiyar wayannan bayan Allah ba ya hayyu ya kayyum mali yace wannan ka duba hadisin sai wa ibnu hibban ya lamba ta dubu bakwai da tamanin da biyu zaka ga wannan hadisin mali yace abu na uku da suke yi alhaqsu shine tarewa ko baka da kuɗi wacce aziz da azabtarwa a tsare mutum a azabtar da shi ya hayyu ya kayyum wa tawa'ada umar bin al-khattab wa ayyash bin abi rabi'a wa hijab bin al-as bin wa'il mawdi'an ismahu at-tanadubi fawqa sarif wato da umar dan kaddaf da ayyash da hijab bin al-as sun yi alkawari shine tawa'ada da akan cewa za ta hada a mawdi'an wani wani guri ismuhu sunansa at-tanadubu sunan gurin tanazu fawqa sarif saman wani dutse ne da ake kiransa jabal sare a nan za a su su hudun nan za su yi hijira yasbahuna indahu cewa wato za su tambako a wannan gurin za a fita za a yi hijira thumma yuhajiruna ila al-madina sannan su hijira zuwa madina fajjama umar wa ayyash wa abata anhuma hisham saboda haka sai Umar da Ayyash suka haɗu sai kawai wanda ake kiransa hijab a cikin manyan wato kafirai wato wa ake kira hijab tambayar da zan muku kenan wa ne suna hijab a wa'annan in ba ku yake tsakanin su Abu Lahab Walid bin Mugira Umayyad bin Khalaf wa ne wannan suna ba za ku ka tika za ka yi ba waye ne wannan suna ƙara wani a sami ɗin abu lahab abu lahab yana cikin wanda suka oke abu lahab ba aboki ba abu talib kace ba wane ne mai wannan sunan malam amar kai malamin sira ne abu jahal ko abu jahal shi ne mai wannan sunan sai suka haɗu suka tare wa sai da umar da shi da wannan ayyacin hanya yace wallahi ba inda za ku mali ta haɗi talatatu na mazi annamu zaji shi ne misali an fahimta da kyau ku shi ne misali wayannan misalan guda uku ma da yake cewa wayannan misalan da kake gani guda uku lama kana al-mushriku la yaf'alu lahu shine irin abin da mushrikai suke aikatawa liman yuridu al-hijra ga wanda yake nufin yin hijira ila alimu zalika da zarar sun san haka hanya ta farko ko ne imami ko dai a raba ka da iyalanka ɗaya kenan ta biyu a kuri zina a kawuncin ka dukiyar a kwace ta uku azabtarwa da da tsarewa yawwa to shine ma da yace walakin sai dai duk da haka ala rajimi zalika an turbuta hancin su kare da nasu arsala eh shine ala rajimi zalika eh auta turbuta hancin su karajan nasu arsalan mutane sun fita tawaga guda ya tiba'u ba'dhum ba'dha sajin suna bin sashi wa ba da shaharaini wa bid'a bayan wata biyu da wasu yan kwanaki min bai'atil aqabatil ukubra daga yi wa annabi wato bai'a ta biyu wacce take babba lam yabqa bi makkah min al muslimina ba wanda ya ragowa a makka daga cikin musulmai illa rasulullah sallallahu alaihi wa sallam abubakar wa ali in ba sai na Abubakar ba da annabi Ali da Rabbi sallallahu alaihi wasallam bai na aqama bi amrihi lahu ba su ma sun tsaya ne saboda annabi ne yake su tsaya wa illa in ko ba haka ba mani ta basa wal mushrikuna karhan sai waɗanda mushrikai suka tsare su a musayin sinattawa wa kada hadda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jihadahu annabi alaihi salatu wasallam shi ma yayi nasa tanadin yantaziru matari umaru bil khuruj yana sauraron yaushe Allah zai umarci shi ya fita ya fita ya gama tanadin komai kawai jira yake Allah ya ce fita wa hadda abubakarin jihadahu shi ma sai na roka ne yana ta tanadin kun ga wannan shine wato gabar da ake ciki gabar da za mu biya watakila mu tsaya a kanta shine kitima quraish bidarin nadwa an gane ko ai da lokaci ko ittima'u quraish bidarin nadwa hatuwa quraishawa a gurin da ake kiran sa darun nadwa mun ce da annabi da annabi da almuntada da yana nufin me ummanta eh majalisa ko saboda haka darun nadwa gidan da ake haduwa da kamar babban majalisar su kenan suna so su mitin su kafirai akwai gidan da suke haduwa idan malam bai kawo sunan gidan wanda ake addu'a manyan kafiran zan ba ku assignment zuwa sati mai zuwa a gidan wanda kafiri ne ya sacrifice kamar yadda mu musulmai waye ya sacrifice gidansa aka zo aka fara makaranta ta farko a musulunci waye arkam ibn abil arkam to su ma a cikin kafirai akwai wanda ya fara sacrifice ya ba da gidansa in za a cutar da musulunci ana ake miki shi ma wannan in malam bai kawo ba za mu ba da asami sati mai zuwa a same mu mana sun ce wa quraishin bidarin nadwa saboda haka akwai quraishawa a darun nadwa babban majalisar kafirai inda za a cutar da musulunci lamma ra'at quraishin yayin da quraishawa suka ga anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lalle manzo kira da aminci Allah tabbata a gare shi kadi salat lahu shi'atan ya kasance yana da wata jama'a ba fa shi'a ba kawai ne sai bayan shi'a yake da zuwa yana da wata tawaga shi'a da ba tawaga yake nufi yana da wata tawaga wa tabun da sahabbai min ghairihim an gane ko bi ghairi baladin wanda suke koma bayan su kuma ba ma cikin garin su ba yana ganin wato tawaga daga garuruwa suna zuwa wa ra'au quruj ashabihi min al-muhajirin ilayhi kuma suka ga yadda sahabban su suke guda min al-muhajirin daga cikin mutanen Makka ilayhi zuwa gare su arafu annahum qad wajadu dara sai suka gane cewa lallai suka san cewa lallai sun samu wani gida da ya wuna ilaiha da za su je su tattara a wannan gurin wa himayatan kuma za su samu kariya ya hata muna biya da za su bada kariya da za su kare kansu da ita fa khabu fiske jin tsoron kurujin rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ilayhi kar annabi alaihi salatu wasallam ya fita ta zuwa ga wayannan mutanen fa jama'u lahu fi darin nadwa sai suka haɗu dan su mitin a wannan darin nadwa babban majalisa ta su wa hiya daru to ai kenan to ai kenan wa hiya daru kusayyu bin kilabi shine gidan Kusayyu dan Kilab allati kanat Quraysh la taqdi amran illa fiha wanda Qurayshawa ba ta yanke wani al'amari sai a wannan gidan allati kanat Quraysh illa fiha yata shawaru na fiha suna yin shawara a ciki ma yasna'una fi amri Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam na cewa wai me za za ta aikata wa Annabi alaihi salatu wa sallam me za a yi marhina kafu lokacin da suke jin tsoron sa kada ya fita kowa cikin su karfi su dawo musu wa kad sajjala alqur'anul karim to qur'ani ya gaya mana ya tsaro mana me suka tattauna ma da rabi hadal istima abin da ya gudana a wannan taron nasu al'adimu na sabu min nukaji na daga tattaunawa wa qala Allah ta'ala Allah ya gaya mana a suratul anfal wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin Allah madaukakin sarki yace wa in kafina yankuru bika alladina kafaru lokacin da kafirai suke ma makirci li yusbitu ka dan su daure ka aw yaqtulu ka ko su kace ka aw yuqriju ka ko su kore ka eh abubuwa uku aka tattauna wasu mutane suka ce kawai abin da za a yi mu daure shi wasu suka ce a kore ki kawai ya bagar kai ka mana fitina wasu suka ce abin da za a yi mu kashe shi duk inda ya ji ma sai ya yi wannan abu abubuwa uku aka tattauna shine aya ɗaya ta dunkule su sai Allah madaukakin sarki yace wayan kuruna suna yin makirci wayan kurulla ubangiji na warware makircin nan wallahu khairul makir ubangiji shine mafi alkhairin masu makirci domin Allah ya kulla ba abu kai zan kwance ba kai kon ko kulla sai Allah ya warware shi to shine malam yake cewa wa ba'da tadawulil ara bayan an yi kai komo na ra'ayoyi wa taqlibun da jujjuya maganganu da aka yi wa jihatin nazar da fuskantar wato al'amura ittafaqu ala qadri rasulillah sallallahu alaihi wasallam da karshe kawai sai aka ittifaqi cewa kawai aka ji duk diyar shafin min kulli kabila amma kar mu haka sai mun zabi kowace kabila sai ta zabi saurayi daga cikin ta kabilu ne da suwa yawa to sai a ce Hausawa su kawo nasu bari bari su kawo nasu inyamurai su kawo nasu fulani su kawo kowanne su kawo daya yadda an tashi wai kaga ba za a zo a ce ai kabila ɗaya ce ta kake shi ba to abin da suka yi kenan in suka ce yunafizun al-khata wannan za su zartar da al'amari shine yunafizun al-khata hatta yubi adamu bain al-qabail yadda an zo ana neman jinin sa sai da ne yake a tsakanin kabilu ba dai kabila ɗaya ba kaga idan kabila ɗaya ce ta kai ya za ce ta za a tinkara ba za a je a ɗaukan sa to zai ce a'a ba za a je a raba kabilu kowace kabila ta sa hannu ta zo a yi da ita yadda ba za ka zo kai kaɗai ne ka yaki kabila ashirin ya za ka yi an riga an kaddara karfinka to shi ne ma ne yake cewa ta yi biya da mu bainal qabail har jinin sai wato ya to ya yaɗu ya tozarta cikin wato ya watsu cikin kabilu masu ɗumbin yawa wannan shine wato karatun da zamu yi wanda yana da alaka da juna sati mai zuwa insha Allah ta'ala za mu shiga kan abin da ya shafi hijira annabi alaihi salatu wassalam dangane da fita daga makka zuwa madina abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wannan muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya ya fi mana na'am